أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعليكم من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر بلادي نظرا بكم اجعلني بلا هداية عناية ونفعت بكم تكوني إلى ما يدرك وآياتي واتق نورا فاطمني بها والمسلمين إلي من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وتجان الضغاة المترددين وشمات الأعضاء الظالمين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa da zuwa wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junan mu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahirar mu yau biyar ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya har ma ya ja mana aya ta uku a cikin suratul zakara wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu inda muka yi bayani akan wani sashi daga cikin abin da wannan ayar ta kunsa wanda daga cikin abin da ayar ta kunsa ta yi magana akan sanin gaibu ko bayan komawa na gida sai wani abu ya faɗo mu cewa ya manta wa faɗa abu guda ɗaya ba marga mun faɗa cewa idan dai a tunaninka Allah gaibu ne mala'iku gaibu ne aljanna gaibu ne wuta ma gaibu ne to menene manzon Allah bai sani ba wanda har zaka ce Allah subhanahu wa ta'ala bai san gaibu ba in dai wayannan ababen gaibu ne to dukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi haka muka faɗa jiya a abin da ya faru sarwa na jiya ba mu faɗa ba matsala ta tashin alkiyama duk da mun taɓa wani tashi a kai mun yi magana kan cewa a sha tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wasu alamominta to abin da ya rage ba mu faɗa ba shine بالضبط wani lokaci ne wani lamba ne actual date din da za a yi tashin kiyama to shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu kai sanin wannan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu actual date din da za a yi shine kawai Allah subhanahu wa ta'ala bai sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga actual date din ba an gane wannan ko duk da wasu malamai ma suna ganin cewa a faɗan hakan ma bai ma kamata ya taso ba tsakanin Allah da annabi ba a shiga kawai ka tsaya a nan wurin to a cikin karatun mu na jiya ya kamata mu faɗa wannan Allah subhanahu wataala bai ba mu dama mu faɗa wannan ba mun zo mun fara karatu akan wa yuqimuna salata inda muka yi magana akan cewa ga hukuncin hukuncin sallah wanda ake bukatan kowane mutum musulmi ya kiyaye wa in marafaqnahum yunfiquna akan nan ne za mu tashi da yadda Allah subhanahu wa ta'ala a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun duk da wani abu yana faɗo mai kwalwa cewa mas'ala kan sallah kowa ya riga ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sallah da zaman to mabudin arziki idan mutum yana yin sallah Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa wa amur ahlaka bis salati wa qadir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu kai dai kawai abin da ake nema wurinka ka tsaya kai ta yin ibadarka mas'ala kan arziki Allah ne yake azurtawa in ka kiyaye ibadunsa sai ya buɗa maka ya azurta ka din wa qur'ana bi salati wa sabir alaiha la nas'aluka rizqa sannan wannan sallar har ila yau Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta ta zaman to sanadiyya na waraka na rashin lafiya da ke damun mutane domin hadisin Abu Hurairah ya ce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito wata rana yana yin sallah da daddare ni kuma ciwon ciki yana damuna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana yin sallah ke nan sai ma nabi shi muka fara yin sallah yayin da muka idan da sallah ne kenan wannan ciwon cikin wannan ciwon cikin ya aka nemi ciwon cikin aka neme shi aka rasa ya ga ya wankar da shi ya wankar da shi sallallahu alaihi wasallama to annafaka a nan wurin wal qarzunahum yunfiqun sannan daga abinda Allah ya azurta su suke yiyarwa abinda Allah subhanahu wata'ala ya azurta mutane da shi suke ciyarwa malamai suke magana akan wannan ciyarwar wanne ake ne wasu malamai suka ce ana magana akan ciyarwa na wasu malamai suka ce a ana magana a kan ciyarwa ne na najibi ka gani ko a dama ciyarwa na wajibi ba wanda zai ce maka shi ne ya cewa Allah ya ce ce ta gyalai ba wanda zai ce faɗan wannan kowa ya yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya ciyar da iyalansa saboda wasu malamai suke da fahimtar cewa wannan wa bi mara zakrahu min fituna suna ciyarwa ne na najibi ba wai wancan ciyarwa na wajibi dama ciyarwa na wajibi dole ne kowa ya ciyar tunda dama hakkin ka ne alhakin ka ne yana wuyan ka ka ciyar wani ba zai zo makwabcin ka ba zai zo yana ciyar maka da iyali ba sai ka tunda ciyarwa wajibi ne shi kenan za ka ce wasu malamai suka ce wa in mara zabna wa min kun daga abin da aka azurta suke ciyar da mabukata ba wai iyalansu ba duk da wasu malamai sun taba kan cewa wa min mara zabna wa min kuna suna ciyar da iyalansu ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cikin wani hadisin sa yake cewa mafi cikin dinari mafi cikin arziki mafi cikin kuɗi shine kuɗin da mutum ya ciyar da iyalansa da shi menene amfanin Allah ya baka kuɗi ka ki ciyar da iyalanka da wannan kuɗin Allah ya baka kuɗi ka rika wa iyalanka rowan abinci Allah ya baka wadata ka zo kana bai wa iyalanka garin rogo ai wannan zalunci ne tunda Allah ya wadata ka ya ba ka dubunnai to gidan ka ma a samu walwala ranan da aka tashi babu kuɗi a ajiyonka to iyalan nan naka su hakuri in ka kawo garin rogo gidanka a karba a gobe wa Allah subhanahu wataala a wannan ranar da aka kawo garin rogo wani yana nan yana neman garin rogo Allah ya bashi ko ba kai ce faruwa ba wannan nan yana neman garin rogo Allah ya bashi ba sun da sai ka kwaikwayi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da akwai wadata a yi nasanata a cikin nasanata lokacin da abin ya zamanto babu wadata sai a ci abin da ya sawwaka sai ka gama zan Allah sallallahu alaihi wa sallama iyalinsa tana faɗa tana cewa akan yi wata uku ba a ɗaura sunyan girki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wata uku wanda ya kwaito wannan hadisi yake tambayar matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to me kuke ji ko yaya kuke yi wannan matar ta ce na na aisha radiyallahu ta'ala an ta ce ai abin da muke ji shine dabino da ruwa sai a ci dabino kwara uku kwara hudu a sha ruwa sai ta ci gaba da harka sai na yanzu idan ba mu san wannan ba kai za ka yi wannan sunan ba wannan ba sunna bane eh sunna ne ai sai ka ce ma iyalinka to shi kenan zaki hakuri sai ka ce ma iyalinka zaki hakuri za mu wata sunnan yau ita wani sunna ne sai ka ce manzon Allah ya yi wata uku a gidan ki ba daura girki ba saboda haka mu ma mu gwada wannan sunnan za ta yadda ba za ta yadda ba karan da za ka ce me yasa saboda suna da fahimtar cewa Allah subhanahu wataala ya ce da yau shi ku sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizqahu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha wannan kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce a mutane guda uku abdul dinar dinaru yusquhu yusquhu rajul dinaru yusquhu ala jari wa dinaru yusquhu rajul ala jabati yana daga cikin mafi alherin dukiya shine kudin da aka ciyar da shi akan iyalai kana neman mafi arzikin ka ne kowanne daraja kuɗin da kai amfani da shi ka ciyar da iyalanka daga nan sai abin da kai amfani da shi wurin lura da abin da kake hawa wannan dokin naka ka ciyar da shi ka san lokacin da dawakai ake hawa dawakai rakumai makamantan irin wani abubuwan manzon Allah ya ce a ciyar da su to kaga kamar yanzu tunda ba ba dawakai muke hawa ba motocin da muke hawa kuɗin da za mu yi amfani da su wurin maintenance mai tanadin wannan abin da kake hawa manzon Allah ya ce yana daga cikin mafi alherin zuciyarka domin wannan abin da kake hawa mashin ne ko keke ko mota idan ta tsaya kai ma ta tsaya ko ba ka wani idan wannan karfin da kake hawa ya tsaya to kai ma ka tsaya domin unguwan da zaka je cikin minti biyar to idan motar nan ta tsaya sai ka zai da cikin minti talatin ko ba ka wani wannan mashin idan ya tsaya unguwan da za ka je cikin minti goma to sai ka je cikin minti talatin idan ba haka ba ko wahala ne sai ba sai mu zama da yake kuma fi alherin zuciya shi ne dukiyar da aka ciyar da iyali da dukiyar da aka ciyar da ko aka gyara ko aka yi maintaining ɗin abin hawa. Misali sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara faɗa yake cewa wa wa wa dinaru yunfiqu ala aqalihi fi sabilillah da dukiyar da mutum yayi amfani da ita wurin ciyar da abokanansa ta kalla dadin musulunci da dukiyar da kai amfani da ita wurin ciyar da abokanansa haka manzon Allah ya faɗa wa dinaru yunfiqu ala aqalihi fi sabilillah da dukiyar da kai amfani da ita wurin ciyar da abokanansa fi sabilillah sai yasa yanzu kai mawadaci ne abokananka Allah bai buɗa musu ba tare da su da aka yi ta buga buga ko Allah ya buɗa maka ko Allah bai buɗa musu ba sai ka kika taimake su ba za su yi da wasu gaba ku ga wasu na gaskiya wannan misali da kaina ni ne da misali na biya wa naira miliyan ɗaya baya ga abokanai na da muke na gwagwarmaya da su ko har yanzu sai Allah subhanahu wataala bai sa farangar ta zo ba in na kina taimake su da abin da za su yi tebare a gida za su rika jin hausina ba za su rika ci ba za su rika jin hausina ba idan sun samu wani wanda zai iya aurowa gidana ya mun ta'ani ko ya mun barna za su ba shi kudin ba ko za su ba shi ba za su ba shi kudin ba amma idan ya zama to muna taimakon muna taimakon juna ba su da shi wannan ya zo ya ce to yanda zai kaza kaza wannan ya zo ya ce yanda zai kaza kaza kaza ana gaban da malam kaza kaza ka sa hannu ka ɗauko dubu biyu ka ba shi wannan ya zo ka ɗauko dubu biyu ka ba shi in ya ga wani abu zai cutar da dukiyarsa zai yadda na ba ta yi saboda ne ana taimakekeniya da juna Allah ya ba mu ikon gyarawa. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Abu Sulaba alama dama yana cewa wabda bisiyar ka fara da iyalinka da abin da za ka yi taimakon kuɗi ne taimakon dukiya ne abin da ake so ka fara da shi ka fara da iyalinka. Wa yi wani a'a wani ajiyar mai rajin yin shigo ala iyali ala iyalin zari ya'ifahum aw yanfa'uhum yanfa'uhum Allah wa yughnihim abu kulaba alaba kulaba yake cewa wata abu ne da zuciya yadda zuciyar da mutum ya yi amfani da ita wurin siyar da iyalansa musamman ma waɗanda suke ƙananan yara ne ba su da wayan da za su tashi su sana'a to ka tsaya ka kare ma waɗannan yaran naka haƙƙoƙin da suke bukata wanda zai hana wanda zai hana su zuwa suna yin roƙo musamman kuma abu musamman ya ce ya fi maka addini abu ila ba kai da cewa wannan ya fi maka addini aya ta gaba da rabba sai kan kama ne yake faɗa ta sauƙin sarki da yake cewa والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون قال الحكيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك من هذا الشيء وإن نومك شيء إيماني لا بد الله سبحانه وتعالى يتوكر مكة وما أنزل من قبلك لا بد الله سبحانه وتعالى يتوكر كافر هو أن محمد صلى الله عليه وسلم إذا الدورة للإنجيل wayan nan mutanen sun imani ana siffanta mana muttaqunan nan na jiya ina ce mana su ne wayanda suke imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar ka din zuwan alqur'ani mai girma wa bi ayatihi yu'minuna kuma suna ba su sanin cewa da ranar lahira أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم to malamai suka ce kan wancan ayan ba su fara zama yawon yin kudin nan suka ce musulmanin lamarin da sallama kafin nan suka ce ai abin da ake magana wallabi ne suke suna yi mahu da ilaika a yi a rasul من القرآن والما أوتي لك من الحكمة تعبد الله كوكر مكدا أجسين من سن الله صلى الله عليه وسلم ينو قال نفسك وأن آية دليل لنا أكن سوى أي إيمان إلى أجسين من سن الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أجسين من سن الله صلى الله عليه وسلم سوى وحد من حكمة الله سبحانه وتعالى يجب مكدا وكان من السنة وقال نفسك وبكل ما قلت من قبل يتكلم أبي الله سبحانه وتعالى يتوكل على من الله صلى الله عليه وسلم فوق عبارة عن توكل هذه السورة من الله صلى الله عليه وسلم فمن الثورة فمن الإله فمن الجمعة فمن كما قام الصفقاوة فمن كما قام الصفقاوة لرانا اللاجرة ثورة لا تكون وإن وعدا يؤمنون الإمام الشيخ ومن يسلم قبلها ومن آتتهم يؤمنون سوريا وإن جاء الله سبحانه وتعالى يبارك الإسلام معنى أهل الإسلام هنا وقال للشكي أجل أجل إلى وإن والذين يؤمنون الإمام الشيخ ومن يسلم قبلها سوريا أهل الإسلام لا يهود للنصارى da yasa aka ce ga shaida ga hujja daga kadan Allah subhanahu wataala da yake cewa wa in min ahli kitabi laman yu'minu billahi وما أنزل إليك وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا cewa yana daga ciki wanda aka bar zikari su wayannan bayan Allah suna yin imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar maka suna yin imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar maka su a cikin littafin su khashina lillah suna masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala a dayan ayar Allah subhanahu wata'ala yana cewa alladina atainahum alkitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza atba'u littafi da mutuwan alqur'ani to suka yi imani da alqur'ani wa idza yutla alaihim yayin da aka karanta musu alqur'ani qalu amanna bi suka ce sun yi imani da wannan alqur'anin innahu alhaqqu min rabbina dan dai wannan alqur'anin gaskiya ne daga wurin ubangiji inna kunna min qablihi muslimin da ma san mun kasance mu masu ninka wuya ne kafin zuwan alqur'ani أولئك يجزون أجرهم مرتين الله سبحانه وتعالى يقول وإن shine Allah subhanahu wataala zai ba su dare da cin daji ki ba sabaru na hakurin da suka yi ka san idan mutum ya yi imani da Allah ya fitar da addininsa ko da kirkin ko da yahudan zai dan fuskanci wasu matsaloli wa'annan matsalolin su ne yan uwansa da abokan arzikinsa za su angwame a wurin aiki za a kore shi in gida ne ma'aikata ko ta ba shi za a kore shi a wannan in coci ne ba mu mai wurin aikin za a kore shi to idan har mutum ya daure ya yi hakuri Allah subhanahu wataala ya ce za mu ba su la daddaki guda biyu la dan hakurin da ne sannan wa ya jira muna bi da hasana sayyi'a sannan da kun ce wannan da suke yi na mummuna da ake zuwa musu a ce kaga kun addinin iyayenku kun kun imani da addinin musulunci addini yaro ko na baka mutum haka aka ce wai garu ne bil hadd sayya wa min barakatnahu fi suku da kuma abin da muka ta hada ta ke ke tiyarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ilaika أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون babu ta wayannan siffofin to ala nurin da rabbihim ina kan wani shirya da haske daga wurin ubangijin wa bi tawfiqi da kuma tawfiqi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu wa ulaika humul muflihun wayannan sune masu samun babbar rabu malamai sun yi magana akan wayannan ala hudan da rabbihim wasu malamai suka ce ala hudan da rabbihim shine ala nurin da rabbihim ina kan haske daga wurin ubangijin wasu istiqama da kuma istiqama menene istiqama istiqama ne tabbatuwan mutum a kan addinin musulmi shi ne islama Allah ya saka ma wani bawan Allah da alheri da yake cewa ba za mu yadda wani waliyi ba ne ko da za mu ga yana tashi a sama ba za mu yadda wasu ba ne sai in mun ga tabbatuwansa a kan addini yana kiyaye dokokin Allah ko ko yana sabawa idan aka ga yana saba dokokin Allah to za a ce a wannan ba waliyi ba ne ba waliyi ba ne yanzu ne waliyi allazina amanu wa kanu yattaquna sune wanda suke imani wanda jin tsoron Allah a zahiri da baɗi idan ka kana jin tsoron Allah a zahiri da baɗi to ka zama wani sai da wannan bawan Allah yake cewa duk wanda aka ce maka wani ne ko ko salihi ne ba za a tabbatu ba ba za a yarda cewa eh wannan bawan Allah bane wali ne ba sai an gwada istiqamarsa shin idan ya kebe da ba da wurin da babu jama'a yana saba wa Allah in yana saba wa Allah sai ta wannan ba wali ba ne mun ga sauran yan wada cikin karatu tare da su cewa wanda da cikin bayan Allah an ga masa ce akwai wani babban bawan Allah ya bayyana a wani wuri ana zuwa ana gaishe shi ana masa ziyara a ce a yi gaisuwa domin dama yana daga cikin tsariya da cikin ziyara ko ba haka ba tare da su shi ga nan sai ce balle sai ya gaishe da wannan wali da ake cewa sabon wali ya zo wannan garin. Ta kawo sai suka ga wannan mutumin da ake cewa wali ya yi tafi a cikin tafi ko da amma ba sai da kada ba sai tafi da ya kakaro majina ya tofa ya ke cewa tafi sai kakaro majina sai ya tofa a barayin gaba wannan mutumin da ya kawo mai ziyara sai ce wannan ba wani ba sai wanda ya rakwata ta da yana cikin wannan ba wali ba ne mu taso tun daga wuri ta ba mu so sannan ka ce ba wali ba ne bayan ko magana ba kai ba sai ce cikin na biya maka wannan ba wali ba ne tun daga mutumin ya riga ya zo sai ka gaisa a gaisa ka na ma wasu ka ba ka ba ka ba ko ka ka ba ko ka ka ka ka to kuma za mu koma a sau kuma ya ce ku za mu koma yanzu ka biyo ka dawo to a kan an ka dawowa sai ka ce ba abokin rafiyar ai wannan mutumin ba wani ne sai ce ya haɗu da gane ba wani ba ne sai ya ce saboda ya kasu zuwa ga umarni na manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ɗaya daga cikin ku yayi kaki ya tofa fara gaba kuma wannan mutumin da ake cewa wani ne ya ya kaki ya tofa fara gaba da kuma cewa ba wani ne idan ka zai saka zai saka cikin a cikin a cikin kuma ba za su ga abinta ba cewa wuce suka suka ya saka cikin wani wani suke ba ba ke duk a rubuta ce da ta kuma rubuta وقال الفتاه لا يتعلم بربه وقال الفتاه على بينة من ربه فأعطى وقعه الشرطي بقوله فتاه وأولئك هم المسلمون وأولئك هم المسلمون قال بالتكليف وإن المسلمين أصحاب تبدا أصدق الجنة حتى يسمع الجمع منهم sama babban rabu ba. Musamman da sallahu alaihi wa sallam ya yi tabbaya ya ce, Ala usirku an ahadin jannati. Babban asiya ta kuma mana ba ku labarin ba a buɗa gidan aljanna ba. Wa ahadin nari da kowa da yake yin gidan wuta ne. Sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin a ba ku labarin sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam a cikin Alif Lam wane ne dan annabi sai fara karanto mana alif da dari da kitabu dari baki kuda da sun take azwa fadan sama da sun tarbi da cewa wa ulai ka wal mukminu yace to wa'annan su ne ko kan aljanna har sai ka ce inna narku an nakuna hauda kuma fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuna daga cikin wa'annan yan aljanna kuma muna fatan Allah ya saba shi kamar sai magana ta Allah a ruwan sana ya ce bar da karan ko mutuwa ne ne dan wuta sai mutum Allah ya ce sai ta ne kafaru سواء عليهم فأنتم أم تنذرهم أتوا بخمسة أو تشركون به سوى عظيم أتوا إليك سوى عظيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yadda shi ne kabau dan dai wayannan wanda suke kafirta sawa'un alaihim daidai zancen yake daidai ne su a wurin su a an zartahu ta yi musu gargadi abdan tunzirahu ko ko baka musu gargadi ba la yu'minuna ba za su kai imani ba ma'ana wayannan da suke yin jayayya akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da kaurinsa wasabbaru kuma suka yi girman kai wa tsiyanar suka yi jiji da kai kai na gawa dan ya ba min imani ba za su taɓa yin imani ba sawa'un daidai ne a awwabta shin ka tsoratar da su da azaban Allah ko wa azzarta ko ko ka tsoratar da su ba da azaban Allah ba am tarakta zalika ko ko baka mutu wasiya kan haka ba ba za su taɓa yin imani ba ibn kasir yana cewa innal ladina kafaru ibn kasir ne tafsir yana cewa innal ladina kafaru ai san ga wa'annan wanda suka jiya baya akan gaskiya domin kalma ta arzu kalma ta kafiri a qur'ani tana zuwa da ma'anoni ma'ana na farko mutum ya yi imani da Allah ma'ana ta biyu mutum ya butulce wa gaskiya ga gaskiya tana gani ka ki aiki da gaskiya ko ka ki yadda da gaskiya shi ma yana ɗaukar ma'anan kafir kalma ta alkufu yana zuwa da ma'anan butulce wa hikimar da Allah subhanahu wata'ala ya yi maka kalma ta alkufu tana zuwa da ma'anan manomi ka ga ko wannan da ma'anan manomi shi ne Allah subhanahu wata'ala ya kawo maka cikin suratul fatih والذين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع آخر يتنعه فآثر فاستبرد فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليزيد بهم الكفار انا magana ne akan manoma a wannan wurin liyazid bihim al-kuffar an gani ko to Allah mun gode alhamdulillah yau Allah ya zo sosai Mara ibn Kathir yake fara a cikin tafsirin sa yake cewa Allah ya fara ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun sanin dai wayannan wanda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tabbatar da azaban sa kan su to ba za su taɓa yin imani ba walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawu al-azab al-alim ko da ko za a zo musu da dukkanin ayoyi ba za su taɓa yin imani ba ya ƙara faɗa ibnu kasir yake cewa Allah ya faɗa wa la in atayta alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tadru qiblatak da a ce za ka sake wa wayannan wanda Allah subhanahu wataala ya ba su littafi da kowane irin ayoyi da kowane irin mu'jizozi ba za su taɓa yin imani da kai ba ballantana su sallah irin da wanda yake nuna maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kada ka wahalar da kanka إنما عليك إنما عليك البلاغ ناكا كي تسجد صابوني لألا يعيبوك لك وعلينا الحساب وكما إن شاء الله يكي حساب وإن باين ناوى ينا جريري أولا آية الله سبحانه وتعالى ينا قراءة سورة هود ينا سوى إنما أنت نبي كي من دونا ناك كي جرزقيني والله على كل شيء وكيل الله سيدي سيكوني أكن كومي وقال علي بن أبي طلحة Ali bin Abi Talha yana cewa na samo karatu na daga wurin Abdullahi bin Abbas kan faɗar sa madaukin sarki da yake cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin kwaɗayi akan dukkanin mutanen da yake rayuwa da su a wannan lokacin duka manzon Allah yana son su yi imani duka manzon Allah shi a ra'a na fahimtar kowa ya yi imani haka yake so to shi ne Allah subhanahu wataala yake magana yake cewa a'a kiriya namu kiriya namu shi ne kake gani a wani ayar Allah subhanahu wataala yana faɗa cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi ko afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin shin za ka ga tilasta wa mutane ne kan dolen dole kowa sai ya bi shirya a'a ba haka bane kai dai na sani kai annabi na ne wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai ka kallon da Allah yake magana da annabinsa a wancan ayar da ga manzon Allah yana ta wahalar da kansa yana ta kaiwa da komowa yana son kowa wanda yake rayuwa da shi a wannan lokacin kowa ya imani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a manzona innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka iya shigar da kowa da kowa ba afa an ka tukuru wadata hatta ya kunu mu'minin za ka yi ta galla za ka yi ta matsa ma kanka da ta tilasta wa mutane a kowa sai ya zama mu'mini a'a sai Allah sai kara wani magana da manzon Allah magana mai daɗi sai manzon Allah aka ce wa manzon Allah kai dai mun sani wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai dai mun yi imani mun ce da kai annabin nan nawa kana shiryar da mutane zuwa ta barki mare da shi kenan Allah ya sani ya yi shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana shiryar da mutane hanya mare da shi saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ta san dalilin da yasa wayannan mutanen duk wa'azin da za a yi ta musu ba za su yi imani ba shine ba san dalili ba arama menene dalili Allah ya ce الله سبحانه وتعالى يقول كتب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أي أبن كيسا وإن مكان بازار في إيمان با حين طبع الله على قلوبهم ألا يارك زكاة وإن مكان وعلى سمعهم ألا يارك جنس وجعل وعلى أبصارهم غشاوة ألا ياسن ياسن يا جنجمي أكيد داني ينسي ولهم عذاب عظيم كما عذاب تيمي ركتي لا تثبت عدل سيسا الله سبحانه وتعالى يتي أي kun kulle kun kulle zukatansu sannan mun kulle jin nasu sannan mun kulle ganin nasu za ka gani ga shi zuciyar nasu ta san wannan gaskiya ne amma ba za su yi imanin ba ga shi kunnuwansu ya jiye musu eh wannan gaskiya ce eh gaskiya ne amma in ce ba za mu yi imanin ba sai ne ne gashi idaniyansu ya gane musu cewa wannan gaskiyan ne ba wane da ya iya ta yabi gaskiyan nan ga wahalar da ta same shi wane da ya karyata gaskiyan nan ga wahalar da ta same shi sai ce duka nan ne sai ne ku ga abin da Allah zai ka san mutanen da auren kansu yana da yawa ba daga cikin mutanen da ne ba sai wai mutum ya ce ma nan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kana da cewa wai in ba imani da kai ba Allah zai sa mutum a wuta sai ya kunna wuta kuta ko sai ba wannan da shi sai ya sa hannun ka idan dai wannan wuta ne za ka kona wuta duk kona kan namu ba za su yi imani da kai ba ka kuma akwai wahala wani ko ba gaskiya ba akwai wahala إن الله سبحانه وتعالى يقول واختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أي فلا يسمعون ولا يكلون وذا استغتي با وكما لا استغى عن كلتا با وكما لم يتكتي ختم الله على قلوبهم ألا يا رجا يا جتر ساكن مكافر sun zaɓi kafirci sun gwammace su mutu akan kafirci sun yadda addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne amma su da su imani sun gwammace su ci gaba da rayuwarsu a kan kafirci ko da Allah sai ya ce shi kenan mun bar masa ka je ke ya je ta rayuwar shi akan gafirci wasu malamai suka ce sama Allahu ala qulubi ai qaba Allahu alaiha Allah ya rike ta tunda da ba Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alqur'ani ba ya ce wa hadaina wa najjaina ba mun bai wa mutum zabi guda biyu mun shi yadda shi hanyoyi guda biyu inna hadaina hu sabila imma shakiran wa imma kafura mun shi yadda dan adam hanyoyi guda biyu in ka bi wannan hanya gabas aljanna in ka bi wannan wuta duk wanda ka zaba Allah ya ce sai mu daura ta akan ka misali ka idan mutum ya ce zai bi shirya sai Allah ya gargaje shi idan mutum ya ce zai bi kata sai ga sai Allah ya kyale yadda zai kai kata an gani ko sai Allah ya kyale ta mutum ya ce ya ce kata domin ne ne gobe kiyama shi ne zai sha wahala shi ne abin da za a ga wasu na yi suna zalunta mutane sai da ake zalunta ne haka sai kai tunani ko Allah ya manta da wa'annan mutanen da suke zalunci ne ko ba ka za ka tunani ba domin kaga wani zalunci da aka yi sai ke kan kai ɗaure mutum ɗaya mutum ɗaya sai ya saka kuɗin da mutane dubu goma ya ce su aji ba a wani gari ba a nan Najeriya mutum ɗaya sai ya sace biliyan biliyan goma ba biliyan kafin nawa ne biliyan naira miliyan ko nawa ma naira miliyan so dubu goma shi ne biliyan ba mutane nawa ne za su yi arziki da wannan kudin amma mutum ke ce an da yi sai sai karɓar tunanin ko ko Allah ya manta da wa'annan ne ko Allah bai san irin zalincin da wa'annan mutanen suke yi bane Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce mata a'a ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون kada mutane su taɓa tunanin wai Allah ya rabkana ne ko Allah ya manta da wa'annan mutanen da suke yin zalunci innama yu'akhiruhu bi yawmin tasqat fihi al-awsar Allah yake na ɗaga musu kafa ne na jinkirta musu zuwa ranar da ido zai raina fata Allah ya ce bari na nuna masa ma yadda za a kawo su ranar lahirar. Mu wata ina, mu kuni iro sayin, la yartaju ilayhim darbu wa aqidatuhu hawa. Allah ya ce za a zo da su cikin kaskanci ranar lahira. Ba a gansu sun yi wani haka haka wani, kamar mutanen girki. Mu kuni iro sayin, sun yi wani haka haka da kawo nan. La yartaju ilayhim darbu ba za su yi kan su haka ba balas na ma su iya kallon Allah ka san a ranar lahira akwai wasu mutane wanda Allah subhanahu wataala la yukallimuhum wa la yusakkihim la yanzuru ilayhim wa la yukallimuhum wa la yusakkihim a ranar lahira akwai mutanen da Allah subhanahu wataala ko kallon su ma ba zai yi ba Allah subhanahu wataala ba zai karkace su ba ba kuma zai magana da su ba ka san babu tashin hankali kamar misali mutum ya yi laifi kawai sai a kawo a kawo su gidan yari ko sel kawai sai a aje su kawai a gama su shi ba a ce an yanke ne hukunci ba shi bai san matsayinsa ba ka san da daɗi idan mutum ya yi laifi an kai shi gidan yari a ce to shi kenan za ka yi shekara goma ne ka san ya san lokacin su da zuwa ajiye ka Raman ake cewa ko menene? Roman ko? To, a ta aje mutum a Raman. Na faɗa daidai? To, an aje mutum a Raman. Ta ga wahala yanzu. Kawai yin an ajiye kan nan ne ba ranar ta. Ya fi komai tashin hankali. Amma haka sai nan da shekara goma za ta fita, za ka ta lissafi. Yanzu tura shekara biyu, tura shekara ɗaya, tura wata shida, tura wata ɗaya, sai ga mutum ya fara murna sauran sati ko ba ka ba sabanin a ce babu ranar ta to idan haka ne Allah zai mawa ranar lahira la yanzuru ilai la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilai wa la yusakkihim babu kallon su ba za a karkace su ba ba kuma za a yi magana da su ba to wannan kawai ya isa wani punishment din da gwala-gwala shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa ka san me ya dama wa'annan mutanen har Allah subhanahu wata'ala yayi filin din zuciyar nasu shine isa wada alayhim shaytanu fa azahu Allah ai shaytan ne yayi musu juda shaytan ne yayi musu juda yayi musu wahayi ya turanta musu cewa kaucewa Allah idan sun kauce wa Allah shi ke dan din shine zai taimake su fa dawum zikrullah sai ke dan nan ya mantar da su wa'azozi da ake kan cewa in kayi kaza aljanna in kayi kaza zuka sai ke din ya mantar da su wasu malamai suka ce a fa an dawum zikrullah sai ya mantar da su ambatan Allah saboda ba su ma ambaci Allah ba ballantana ma su suna shi ya ka ce ba zaɓin Allah ya sa maka ba, kamar sanin shekani, iskala min insani ku, kamar misalin shekan ne da yake lallakowa sai ya ce wa ɗan adam, ka kajirce mana, ka mutunce mana. Ko? A garinmu, wani babban alƙali, Allah ya saka mai alheri, shi yake gaya mun wannan da bakinsa, yake cewa wata mata ta zo ta kawo ƙara. tana so a raba aurenta da mijinta. Ita ce ko me ya zafi haka? Ta ce wannan mijin nata mai kuɗi ne sosai, ya sai filaye a wajen Kaduna, wajen Kaduna, wajen gari, wani unguwa da ake kiransa suna da gasikon. Ina ganin an taɓa zuwa wurin ko wasu san wurin da gasikon. Yana da plot guda biyar a wurin. sai aka samu kuskure tsakiya akwai filin wani talaka yana son ya haɗa sai ya zamanto filaye sun zama guda shida na shi shi kuma wannan talakan sai ya ce ba na siyarwa ba ne ba na siyarwa ba ne yayyayyayyayi ya ce ba na siyarwa ba ne to ka san abin da mai kuɗi sai kullo mai sama kawai malam aka yi haka aka yi haka kawai sai aka murɗa wannan filin. Matan tana faɗa tana cewa wannan filin ba namu bane. Talakan yana ta kaiwa da komowa yana son a kwatan mai hakinsa. An kasa kwatan hakin. Sai wannan matan sai ta ce ma wannan mai gidan nata. Me za a ce ma Allah gobe kiyama mai gidana? buɗe bakin mai gidan na take da wuya sai ce an gaya muku akwai wani kiyama ne ai ba wani kiyama talakawa ake ba tsoro wai talakawa ake ba tsoro saura kawai shi ya tafi nan duk abin da zai faru ya faru kawai ba wani kiyama talakawa ake ba tsoro wani akwai wani tashin kiyama akwai wani lahira akwai abin nan ta ce shi ya sa ita take ganin ba za ta iya zama da shi ba alƙali da kashe auren sai alƙalin ya ce a kirawo maka mai gidan nasa. Alƙalin da ya zo, ya zo shi wannan mutum ya zo wurin alƙalin, aka tambaye shi, ga abin da matan ka ta ce tana son a raba aurenta da kai, saboda ta ce ta ce kaza ta ce kaza, sai ce da gaske ne na fara. Talakawa ake ba tsoro da wani wani tashin jama, ba wani tashin jama. Kito za a tuka auren, yake na yadda a tuka auren. Ita ne ita ce, ita ce matsayaciya, arziki na biran ta, ana ku duk da ya ga sauran matalakawa ke ba su to shi Allah subhanahu wataala ya ce gaya maka istahwaza alaihim shaytan shaytanu ne suke wa mutane zin cewa ka kudu ce kawai menene ga wani can ba gani ba ba ga yayi kudi ba ai ka wuta hanya yayi kai ma an kana son ka kudi ka wuta hanya shi kenan sai ga wani ya kauta hanya استعوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله شين أنا ورع الله سبحانه وتعالى تجامك ختم الله على قلوبهم الله يا جبي زكاة وعلى سندهم الله يا رب جنس يزوان نم يكون جيت سوا تلقوا كبا سورو لا يرى har da Allah shi ya yarda cewa talakawa ke ba tsoro shi bai taba ganin wani abu da ya faru ba wanda yake da alaka ta kiyama bai taba ji ba abin da yake da alaƙa ta kan kiyama to amma da ya ce hankalinsa ina ya kai tun da haka an riga an rufe zuciyar nasa shekan ya riga ya ya rayuwar nashi to tun da shekan ya riga ya sai rayuwar nashi kaga wahala ya zo shi ne ka kama Allah wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim shawa imamu fuqahi yana faɗa a cikin littafinsa yana cewa wannan ayan da kake gani ka kama Allah wa ala qulubihim wa ala sam'ihim akwai mas'aloli dai dai dai dai har guda goma a kanka yace fa kama Allahu ala qulubihim ai Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta zukata na kafirai a cikin alqur'ani da irin waɗannan ababen kamar haka na farko na farko za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa yana cewa qulubuhum qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun zukatan kafirai ko zukatan wayanda suke kin yin imani da Allah qulubuhum munkira suna yin inkarin dukkanin abin da aka ce Allah ne yake. Za ka iya ganin wani musulmi ne, amma in an ce Allah ne yake yin kaza sai ta ai kai baka gane ba ne. Ai nesa ce nesa. Dan Allah ba ka musulmi a faɗa haka? Ta ai nesa ne. Ai idan nesa ta yi haka ta yi haka ta yi haka sai a fara ruwa kawai. ‘Yan boko, ‘yan boko, amma ba ku ‘yan boko ba na gari ba. Ko? daga cikin yan boko akwai za a ga an tafsiri suna yi sosai yanzu haka akwai malamin ku dan boko ne sosai farfesa ne tafsiri yake yi a cikin wata ramadana yana kan abuja yana yi ka gani ko to da ba muna cewa boko haramun bane amma akwai wasu wanda in sun yi zirgi a bokon nan mala sai ga sun tafi layi sai su rika nuna maka a ba Allah bane ya mun yadda akwai Allah zai ya yarda ku Allah amma akwai abin da ba Allah yake yi neta ne kawai yake Allah mun tuba Allah ka yarda mana a wani ayar sai ga Allah subhanahu wataala yana cewa ij'ala ij'ala alladhina kafaru fi qulubihim al-aniyata aniyata al-jahiliyya a wani suran Allah subhanahu wataala yana siffanta mana zukatan waɗanda ba su imani ba zukatan kafirai shiyawa take yi daga barin gaskiya sai Allah subhanahu wataala ya ce summan sarafu صرف الله قلوبهم بأنهم لا يفقهون a wani zuwa a wani ayan kuma Allah subhanahu wataala yana siffanta mana zukatan waɗanda suka yin imani da Allah ai zukatan nasu matattu ne zuciyar ta riga ta mutu to duk abin da aka ce ya mutu yana da wani amfani bai da wani amfani sai kaji Allah subhanahu wataala yana cewa aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أو الآية سيد الله سبحانه وتعالى هنا سوى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله أو الآية سيد الله سبحانه وتعالى هنا هنا سوى yana daga cikin abin da ke hana mutum ya ga gaskiya mutum aiki da shi shine rana ala qulubihi ma kanu yasbun ka san idan mutum ya aikata aikin zunubi lokacin da ka aikata aikin zunubin ka na farko wani bakin abu zai zai ya taba zuciyanka zai sauka a zuciyanka irin kamar abin da hausawa suke kira tawadan Allah din nan ko ba ga wannan tugo haka kaga nawa wannan tugo is kaga to wannan dan tugo is irin ka kalla kike da kai ma gana gana dan is to sai daga a zuciyanka an jima idan ka tsara sabon Allah ko gobe idan ka tsara sabon Allah sai wannan bakin abin sai ƙara shiga a zuciyarka sai ƙara fadi zai ƙara fadi yana ƙarawa yana ƙara fadi yana ƙara sabon Allah yana ƙara fadi har sai ya mamaye zuciyar naka in kana sabon Allah kana jin tsoro har sai ka ga mutum ya fito fili ma yana sabon Allah shi Allah subhanahu wataala ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yasbuna abinda suke aikatawa din nan shi ne yake ya mamaye zukatan nasu wanda har ya kai matsayin da in sun ga gaskiya ma ba za su fita ba a wani ayan sai Allah subhanahu wataala ya ce ai abin da yasa kaga wayannan mutanen sun ci imani da Allah shine zuciyar nasu tana da rashin lafiya ne fi qulubihim marad zuciyar nasu akwai rashin lafiya ne wani irin rashin lafiya rashin lafiya na baɗi ba wai rashin lafiya na ciwon zuciya da ake kai mutum asibiti ba a'a intanet ainihin zuciyar cikin cikin zuciyar ne akwai matsala wanda ga gaskiya za ta gani sai ta ƙi yin aiki da gaskiya bi qulubihim marad fa zadahum Allah marada wanda za mu zo karatu a gaba Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan aradan wanda duk Allah subhanahu wata'ala ya nufe shi da fata to Allah subhanahu wata'ala sai ya sa zuciyar na shi zama to kunci shi duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi sai ga shi a wurin shi an matsa mai ce wani a yi sallah sai haba ne ai ko ƙanana ne mu manya manyan sallolin muke yi amma wannan ƙanana ƙananan ba ma yi haka wani mutum ya faɗa wallahi haka ya faɗa aka ce wani ne yasa wai ba ka yin sallar ya ta ai mu manya manyan muke ƙananan mun bar muke shi baya yin sallah sai juma'a sai karamar sallah sai babban sallah shi ke ƙananan ba wai ya bar mu sauran mutane sai ku je wai ko ku kai ku manya manyan sallolin suke ƙananan ya bar mu mutane to kaga in zai yi sallah sai rika cin kunci shi a wurin shi wannan na kananan mutane ne kila shi babban mutum ne shi ba zai rika yin kananan kananan salloli ba kananan kananan nasarakawa ne su zo su sai kuma idan ka tsaya kalla ga da yawa daga cikin wasu masu kuɗin da wuya ka gansa a jini ba san da wani taɓa lura da wuya sai da babban sallah ko ƙaramin sallah wani ko juma'a ba ba za su kai shi ba ka tsaya su sai kalla cikin manyan gari da wuya ka ga wasu a masallaci sai dai babban sallah ko karaman sallah tun da za a zo a ɗauki hotuna kowa da kowa zai zo ya danta a kawun gaba ga gwamna ga su suna son tsara ido ko ba ka wani me yasa saboda su suna ganin wayannan ƙananan kunshi ne a wurin kafura Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ya yafe mana mara yi tsora cewa wannan hatuntar zai iya zaman cewa mahsusa zai iya zaman cewa ga nan abu ne wanda sai kai da kanka ma ka yi nazari cikin nan ko kai ma dai an an fara taɓa zuciyar naka ne yasa in ta kai wani aikin lada sai ka ganin damuwa da kunci ta san wani zaman haka za ka rayuwa za in ta kai wani abin alheri sai ka kai a abu kai bar da bari sati ne zuwa sai a yi to shi ne za ka rika tsayawa kana duba kanka shi yasa sai na umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasibu fi wa kawunan ku hisabi kafin a zo a yi maka hisabi kai da kanka tsaya ka tambaye kanka yanzu idan na mutu yau aljanna za ni ko ko wuta shin a rayuwar nan da nayi tun daga shekara na ta ɗaya har zuwa yau shekara na ashirin da biyar akwai wani aikin alheri da ya taɓa yi wanda in na je lahira muke fatan Allah ya sa na a aljanna ta dalilin shi idan ka tsaya ka duba babu to sai ka makanka wa'ala cewa gobe zan yi wani aikin alheri wanda nake fatan Allah subhanahu wata'ala ya rike tausayi na ya shigar da ni aljanna ko da ko canza kwantitin lare na masallacin layin kai kai ka wasu da shi ka ce alfarmar wannan canza ban fitillan masallaci da na yi Allah ta sa na aljanna a a masallacin unguwanku ba yi tanki ba ka ce Allah alfarmar wannan watan ko ko alfarmar wannan tankin da zan yi wa masallacin layin mu Allah ta sa na aljanna a a wani ne a unguwanku ka gano yana cikin damuwa babu abinci ka ce Allah alfarmar wannan watan zabuwun shinkafa ƙarami na kai masa Allah alfirmansa ka shigar da ni aljanna kai dai da kanka tsaya da makanka hisabi ka kama makanka wani abu wanda kake ganin idan ka yi shi kana fatan Allah ya tausaye ka shi nake karantawa kamar yadda ka sani ka'ida na karatu ba za ka zo ka zauna gaban mutane ba sai ka yi bincike ko ba haka ba nake karantawa wani bawan Allah ya yi mafarki da wani malaminsa yake alaga mata malam yaya kuka ka- yaya kuka fashe da Allah yace Allah subhanahu wataala ya yaje mu ya sana aljanna yace to malam dan Allah wani aiki ne kai wanda Allah ya tausayin ka ya sa ka a aljanna domin mu ɗaliban ka mu kiyaye sai yace Allah subhanahu wataala ya tsayar da ni yake cewa za a sa ka a aljanna an yaje maka sai ni ma na tambayi Allah Allah saboda sallolin da ne ta yin nan ne Allah ka yaje mini Allah ya ce ba saboda sallolin bane yake a yake to Allah ko saboda azumin da ne ta yin nan ne Allah ya ce ba saboda azumin bane ba saboda azumin bane yace a to Allah ko aikin hajjin da na je shi ne kai tausayi na ka yace ni Allah ya ce masa ba haka bane ba shi bane duk ba shi bane yake ku Allah menene ka ji kai na ta dalilin shi yanzu ka yace mini Allah subhanahu wataala sai ce masa ranan nan za ka iya tunawa a garin Damascus Damascus ake tuwa larabci a garin Damascus ra'ar wannan kankara yake faduwa daga saman nan me yake kiran shi snow ko da hausa ne muke kankara ba mu san shi kankara ne yake faduwa daga sama snow ko kankaran na faduwa ta san sanyi kenan yayi tsanani lokacin kaga wata muskulya maje kyanwa da sanyi na damun ta ta takura kawai tana cikin halin dasu za ta mutu ka ɗauki wannan canwan ka shigar da ita cikin kayanka ka je gida ka sa wurin da kake jin dumi ka sanya ka a wurin nan kuka ji dumi tare da ita ta tuna wannan lokacin ya ce kwarai Allah na tuna an yi haka Allah ya ce ta dalilin wannan abin da kai ma wannan majan ko muskuliyan nan shi ne na yafe maka amma duk wa'annan abubuwan ban kalle su a kansu na yafe maka ba kaka manta manzon Allah ke fara gaya mana irin wannan abu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya yafe ma wata mata karuwa ya sanya ta a aljanna saboda ta ɗibo ruwa kishi ya koro ta ko haka kishi yake kishi ya koro wannan karuwa ta zo ta shiga cikin wannan gulban inda ake ɗibo ruwa ta san su suna da ruwa sosai tsugunnawa za ta hannu shine kalbato ruwa ka ga ko wani mun aka samu rijin da ba ta an sa guga ba ai ko za ta tsugunna kawai ta ɗibo haka ta tsugunna ta ɗibo ruwa ta sha sai ga masu ta ma ta a kare sai ga kare ya zo yana lallaga yana damuwa yana nuna shi ma yana jin kishi wannan matan sai take to abin da yake damuna shi yake damun wannan mutumin sai ta tsibirna ta ɗibo ma wannan karen ruwa a cikin takalminta. Wannan karen ya sa Allah ya yi wa annabin wannan lokacin wa'al cewa a gaya ma wannan karuwan an yafe mata kuma an sa ta aljanna. Sannan manzon Allah ya ƙara karantar da mu akwai wata mata da ta kulle mafi a ɗaki ta yi tafiya kwana da kwanaki ba ta dawo ta buɗe wannan magen ba har yunwa ta kashe wannan magen. Allah ya ce a biya ma wannan matan wuta za mu kare. Wuta, me yasa za a sata a wuta? Saboda ta kulle ɗaya daga cikin halittun Allah. Ta mutu nama halitta ta Allah har ta mutu ba ta ciyar da ita ba. Ba ta sake ta tunda za ta yi tafiya zai ta ta a waje. ta ta yawanta a tsakar gida ko a makwabta ba za ta rasa abin da za ta ci har ta rayu ba kafin mai gidan na ta dawo ba. Allah ya ce a gaya wa matan wuta zan sa ta. Wannan ya nuna maka girman aikata aikin alheri a cikin musulunci ko mi kankantar abin alheri ta karena. Kika muke maka kusance da kwan fitillan da bai wuce naira ɗari da ashirin ɗari da talatin ba. zuwa ɗari da hamsin tsadan kwanci filla a Najeriya naira ɗari uku da hamsin ne. Irin wayannan fararen nan ɗari uku da hamsin shi ne tsadansa. da kwamfutin da za ka iya siyan makanta gidan aljanna da dabino dabino da kake gani ana rarrabawa a masallatai dabino kwara ɗaya Allah zai sa ka shiga aljanna shine hadisin kan da ka haka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ittaqun nara walau bi shikki tamri ku sanya ma kanku shamaki daga wuta ko da da tsagin farin dabino shi ka kaga masu dubara sai su sai dabino su zo wuraren da suke ganin mutane suna taruwa da ramadana ana rarrabawa ana rarrabawa me yasa saboda in Allah subhanahu wata'ala ya karɓa wannan sadakan dabinan shikenan sun samu gidan aljanna kai abin da kaga iyayenka suna yi da ramadana su aiko da ruwan sanyi kofar masallaci wannan garin ba yi a kawo ruwan sanyi masallaci ana kiran sallah kowa ya ɗauka ya fita shi sabilillahi ko kai abin da kaga mamanka tana yi kafin rasuwanta ka sa a dafa kunu ko ya ake cewa a girka kunu ko kunun tsamiya ko kunun kanwa ko wani irin kunu ne ko kunun zaki a kawo a masallatai a a'aji da yawan mu a nan wurin mun daddan koma iyayen mu kunu mun kawo kofa masallaci mun aji kai yanzu kake jin me yasa ba za ka yi ba Allah ya ba mu ikon gyarawa shi ne ake nuna maka cewa kai iyakan kokarinka ka aikata abin alheri wanda wannan abin alheri shine Allah subhanahu wataala zai yi tausayin ka daga nan wurin za mu je mas'ala mafi girma a cikin addinin musulunci da kanta za mu tsaya duk na riga na ga lokaci ya riga ya kai wanda wannan mas'alar ita ce mas'ala ta zuciya tun da ka kalla abin da Allah subhanahu wataala ya ce khatama Allahu ala qulubihim wa ala sanji ina ganin za mu tsaya ta mu fara lokaci ya riske mu za mu tsaya a nan wannan abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana in akwai tambayoyi ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura haka sai kuma gobe in Allah ya kai mu bismillah wa alaikum salam almajiranka
wanda ya kuma tashin kiyama ba ai ba musulmi bane duk wanda bai yarda da tashin kiyama ba ai ba musulmi bane sharadin zama musulmi shi an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir shine kaidar imani to yanzu ka ce baka yarda ba tunda ka ce baka yi da jawo ma yana baka yi da kai imanin ka bai cika ba to na kai ba musulmi bane a alƙali za a kai ma ba ruwa na alƙali za a kai ma dan wani tambaya to tunda imanin shi yanzu bai cika ba hukuncin kisa zai hau kan shi da shi ba ruwa na alƙali za a kai ma ba ruwa na eh shi alƙali ke yake hukunci saboda ka baka da kunciya da zaka iya cewa za a ci a alkali na da sauki alkali za a kai ma kawunta saboda yanzu wani yana zuwa ya buge wani zai ce malam ne ya bada fatawa ko ba ka sace ba shi kenan ko sai ga an kama ni Allah ya tsare Allah ya kare saboda haka alkali za a je a tambaye wannan wani tambaya wa alaikum salam kuskure saboda faɗan manzan Allah yana tambaya ne menene hukuncin mutanen da limamin su ya dago daga sujjada su ko ba su dago ba kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma ju'ila imamu li yutammadi an sanya muku limami ne don ku yi koyi da shi ku yi kabbara yayin da limamin su ya yi kabbara ku yi ruku'u yayin da limamin su ya yi ruku'u ku yi sujjada yayin da limamin su ya yi sujjada ku dago daga sujjada yayin da limamu ya dago daga sujada kana son ka dade a cikin addu'a a cikin sujada ko kai dade a sujadan ka saboda kai addu'a in ka je gida kai nafila ka dade a cikin an gane wannan Allah ya ba mu yi kiyaye sai ina ganin suke nan ko Allah muna tawaffali da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ƙara zaunar da wannan gari namu na jihar Kaduna lafiya wannan gari namu na kafancin muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara zaunar da shi lafiya dukkanin abin da zai zo ya tada hankalin al'umma dare ko rana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare ya kare da alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu muna tawakkali da manzon Allah Allah ya ƙara musu lafiya ba su kama masa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Allah ya duba zuriyar da alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jagoran mu mai martaba muna roƙon Allah ya ƙara musu lafiya dukkanin abin da zai zamanto alheri ga al'ummar sa al'ummar wannan gari Allah ya sanya hannunsa a ciki dukkanin abin da zai zamanto damuwa ga al'ummar wannan yanki Allah subhanahu wataala ya cire hannunsa da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya mu gida da asibiti da masu ɗauke da shi a cikin su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za su ci magabatan mu gabaki ɗaya Allah ya jaddada rahma a gare su nan wala zalika da kadir Allahumma bi rahmatika al-wasi'a tughfirna wa qina adhaban nar wa ghamana wa ala al-iman al-kamil wal kitab wa sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa sallallahu lana wa liwalidina wa limuslimina wa la yakun muslimin al-ahya'i minhum wal amwat wa ta'alu bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warhamna wa anta khairur rahimin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
na imam ولا أنا ولا أنا